المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. to yau ma dai muna yin talata ɗaya kenan ko biyu ga watan sha'ban ko ɗaya ne ko biyu ɗaya ne amma na ga wata kwaro kwaro ba wasu to ɗaya dai ko biyu ga watan sha'ban ko ɗayan official ko ɗaya ga watan sha'ban hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara watan turawa muna goma sha bakwai kenan ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah ya sake kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa garin gumal don ci gaba da karatu a littafin al'adabul mufrad na imam bukhari mun kwana lambar hadisi ta ɗari da hamsin da ɗaya inda muka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisin Anas yana ba da tabbacin duk wanda ‘ya'yansa guda uku suka rasu ba su kai matsayin balaga ba to da rahmar ubangiji shi da ɗan duka za a shigar da su gidan aljanna wannan kuma da uwa da uba duka mun samu a baya in sun haɗu ana haɗa su gaba ɗayan su to kusan duk hadisan da muka karanta wancan satin dangane da harkuwa hakuri ne akan rasuwar ƙananan yara to wanda kuma Allah bai kaddara ba yaron ya kai matsayin aihuwa aka rasa shi shi ma akwai sakamako ko babu matar da Allah zai hore mata juna biyu bayan wata ɗaya ya bare ko wata biyu ya bare ko ya samu wata takwas ko dab da shekara ya bare akwai lada a cikin irin wannan rashin ko babu lada shi ne abin da Imam Bukhari zai karanta da mu a babin yau sai ce babu man mata lahu tasqun yace babi akan wanda yake magana akan wanda bari ya rasa bari ma'ana dan da bai kai lokacin haihuwa ba حديث نبرغو كتير حدثنا إسحاق ابن يزيد قال حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثني يزيد بن أبي مريم عن أبيه عن سهل بن حنظل آه بن حنظلية وكان لا يولد له فقال لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن يقول للدنيا قولي الدنيا جميعا وما فيها وكان ابن حنظلية ممن تابع وممن بايع تحت الشجرة وانا هنا حديثي نفرقو لذا مكرنتا shi kuma an karɓo ne daga wani mutum da ake kiran shi Yazid ibn Abi Maryam shi kuma ya karɓo hadisin daga baban shi sai kuma daga sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Sahal ibn Hanzaliyya shi ana danganta shi ne zuwa ga mahaifiyar shi alhamdaliya amma abin da malamai suka ce cikakken sunan mahaifinsa shine amr da haka ana ce da shi sahal ibn amr wasu kuma suka ce a'a amr din ma sunan kakan shi ne cikakken sunan sa shine sahal ibn rabi ibn amr shine cikakken sunan shi da wani lokaci ne suka fara haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko fara halartar yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu masu tarihi sun ce tun a yakin Uhudu yayi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma duk ya kukuwan da aka yi a bayan yakin Uhudu tare da shi wannan Sahal ibn Hanbaliya akai wasu kuma suka ce a a ghazwat Khandaq wasu kuma suka ce a bai'atul Ridwan a nan ne suka fara haduwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ma da ya kawo mana mamin man baya a ta da shi da rashi da haka wasu na ganin a yakin Khandaq wasu kuma suna ganin sai da aka zo fatu makka anan ya fara haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan dalili sahal ibn hanbaliya yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma shi an sai yana daga cikin mutane masu kan kadaici a musulunci baya son shiga cikin al'umma sosai yasa suka ce masa mutawahhidan muta'abbidan mutum ne mai yawan san ibada kuma mai yawan kebewa da haka in ka gan shi kawai yana masallaci sallah in ya gama sallah zikiri in ya gama zikiri tasbihi ne ta hamidi ne ta halili shine abin da zai in ya gama karatun alqur'ani in ya bar gurin wurin iyalin shi zai koma zai wahala ka gan shi yana zaune a cikin al'umma ana hira da shi ko ana tattaunawa matsala kawai ta addini ita ce ta dame shi an ce a farko farkon lokacin mulkin muawiya a zamanin ne Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa wasu na ganin kusan shekara ta ɗari wasu kuma suna ga farko mulkin Muawiya a lokacin Allah madaukakin sarki ya mai rasuwa Allah ya kanshi Allah ya gafarta mashi to daga gun aka zo aka rawaito wannan hadisi ne shi habari suka ce kana la yuladu lahu aka duba sarri suka ce bai da da da za a gani a duniya da haka aka ce to nan kana la yuladu lahu ba a masa aihuwa duk matar da ya aura in ta yi ciki kafin ta aihu cikin zai bare shi kenan ba ta ba haifa masa da ba la yuladu lahu faqala wata rana sai ya ce la ayyulada li fil islami yace wallahi a haifa mun da a cikin musulunci buri kenan yake ina ma ya samu da a cikin musulunci la ayyulada li fil islami na samu haihuwa cikin musulunci waladun sakfun dan da zai zama to ma bari ne a same ya samu ciki cikin ya bare fa ahtasibahu in yi hakuri akan wannan fari din in samu albarkar fari cikin kafin ya kai lokacin haihuwa ya faro wata takwas ko wata tara abin da ya baya sai ce fa a tasibahu in yi hakuri akan wannan farin da aka yi mu a habu ilayya yace wallahi ya fi mun alkhairi ni na fito min an yakuna liya duniya a ce duniya baki ɗaya mallaka ta ce na samu albarkar fari kawai a gidan musulunci ya fi mun akan a ce duniya ga baki ɗaya mallaka ta ce a habu ilayya mai an yaku da liyar duniya jami'an wa ma fiha da duk abin da ke cikin duniya da da kaga iko kenan ko to amma shi abin da yake da bukata kawai da ɗaya kwaya ɗaya tak ko da bai kai lokacin haihuwa ba a ce ya bare wannan shine abin da yake da bukata in ya bare mai zai yayi hakuri to ladan da zai samu na wannan hakuri shi ne abin da ke karanta ma a cikin hadisi ladan da zai samu in an ma bari kai hakuri to ya bi maka a baka duniya da abin da ke cikin ta sai kita wa kana ibn al-hanbaliya shi ibn al-hanbaliya liman baya a ta hada shajarati yana daga cikin wanda suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bayan ko kuma a ƙarƙashin bidiya a lokacin fatahu makka kenan ko لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم to yana cikin waɗanda suka yi wannan mubaya da shi duk malamai sun ga musu akwai shi cikin wannan mubaya da to amma abin da ya faru kafin wannan mubaya din da shi ko ba shi ida yakin uhudu da kuma yakin khandak da aka yi Allah ya gaishe Allah ya gafarta mishi malamai suka ce to wannan burin nasa shi ma bai tabbata ba da ingantaccen isnadi saboda cikin hadisin akwai wani mutum ana kiransa Yazid ibn Abi Maryam wasu malaman sun ce la ba aka bihi wasu malaman kuma sun ce inda ana maganar hadisi ba a lissafi da shi da aka to a dalilin su aka ba a fa hadisi din matsala ta biyu kuma yayi riwaya ne daga baban shi shi Yazid ibn Abi Maryam ko to yayi riwaya daga wajen baban shi malama hadisi suka ce ba su san wace ce baban shi ba barantana matsayinta barantana alfarmata a duniyar hadisi barantana a kafa hujja da ita to a dalilin waɗannan guda biyun suka ce hadisin da ifi ne wallahu ta'ala ala to idan za mu kalli wannan hadisin da karatun da muka yi a rana ya ta yau kenan inda mutum ke samun lada idan an mai mutuwa lokacin da ɗan ƙaramin yaro ya rasu da kuma lokacin da aka mai bayyana haka ne ko ba haka bane ba to wanda manyan ayyuka suka rasu fato na? Hakuri yake sa a samu lada? Mun gamsa hakuri yake sa a samu lada, amma duk da haka kuma mun samu manzon Allah ya yi ta faɗa cewa akwai aljanna, akwai aljanna, akwai aljanna. Nan kuma za su haɗu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa amma ka bari kai hakuri ya fi ka samu duniya da duk abin da ke cikin to waje ne ya kamata in babban ɗayar su fato shi ma na ciki wannan yasa malamai suka tattauna to duk hadisan da suka zo suna magana ne akan yaro kafin ya kai matsayin balaga kuma ga hadisin bari to idan babban ɗa ya rasu yana faɗawa cikin irin waɗannan maganganun ko baya faɗawa malamai sun ɗan ƙara wa juna sani a kanta sun ce wata shi wannan hadisin da na bayansa ma sun zo ne don a nuna maka mafi kankanta ga ladan shi ballantana mafi girma ma'ana lokacin da za a wa mutum bari zafin da zai ji na rasuwar shi bisa al'ada ba zai kai zafin dan da ka rasa ba a bayan kai wahala da shekara goma ko shekara ashirin ko shekara talatin ko shekara arba'in ma yayi iyali da ƴaƴa wata kin da jikoki zafin da zaka ji a zuciyarka ya fi zafin da zaka ji a wancan bari ya za suka ce to ana magana ne akan bari dan a nuna maka in bari akwai lada to babban ɗa da kai ɗawainiya da shi kai wahala da shi ya fi maka alkhairi akan ɗan ƙaramin a ɗan ƙaramin ɗa da kai da ba su wahala da shi ba ga ladan shi to babban ɗa da za ka yi ɗawainiya da shi kai wahala ba za a rasa lada a wajen Allah madaukakin sarki ba da haka suka ce to iyaka girman ma da ake samu a wajen rage iyaka yadda ɗa ya kwanta a zuciyarka iyaka yadda ake ji a zuciyarka iyaka yadda ake samun lada wata yanka guda goma za su rasu amma ladan da zaka samu a wannan ko da hakuri iri ɗaya zaka yi to ladan da zaka samu ba shi zaka samu a wannan ba wanda zaka samu a wannan ba shi zaka samu a wannan ba gwargwadon yadda suka kwanta maka a zuciya akwai ɗan da in aka baka da su aika rasa ina zaka sa kai shi kamar a wani ake bada labari ɗan gidan yayan Anas bin Malik ko ɗan gidan Ummu Sulaimin da Abu Ayyub al-Ansari ko an ce uban saboda sabon sha'awar dan da yake da fanshi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da abun yaron zai zo in ya bar gurin yaron wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai tafi baya iya dagawa ya bar yaron saboda ya kwallafa zuciyar shi da haka da aka zo labarin rasul sahe da ummu sulaimin ta makin fada wanda ya baka ajiya in ya zo karba za ka bashi yace za a bada take to kai hakuri ka nemi lada a wajen ubangiji dan ubangiji ya dauke dan da ya bamu ya dan ji zafi a ransa ya zabi da zai faɗa irin na maza sai kuma ya dawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka ji aka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru yace to kwance da kuka yi ta jiya kafin ta baka labarin an yi rasuwa din in an aiki yaron kar a sa mishi komai a bakin sa sai an kawo shi gabana wani har an masa albihir kenan za a kawo madadin dan kuma manzon Allah zai masa addu'a kuma zai zama to mai alkhairi a cikin shikayar da ake kawowa aka ce annabi Dawud alaihi salam wani lokaci ya taba rasa da yana daga cikin kuma da Allah ya masa ayya ma da yawa to akwai lokacin da ya taba rasa da sai aka ga bakin ciki da damuwa a zuciyar shi sai ka sanya to kai da kake da ayya da yawa yanzu ka rasa da duk an ga hankalin ka ya tashi ranka ya baci sai ce yana jin dan ne a zuciyar shi sai aka ce to inda za ka fansar da shi ne kake ganin za a baka ka fansar da dan yace sai dai a cika wannan duniyar da zinare sannan zan iya rabuwa da shi to kaga kuɗin da za a saya da cikin duniyar nan da zinare ai al'amarin sai an shirya sai aka ce to yadda za ka fansar da ɗan da cikin ɗan da zinare shi ne irin ladan da Allah maɗaukakin sarki zai baka in kai haƙuri akan ɗan shi akan ɗansa da haka da malamai suka ce kenan yadda mutum ke jin ɗa'aran shi haka ake bashi lada idan wannan ɗan yaro in kana ji zaka iya fansar da shi da cikin duniya to ladan ka cikin duniya da cikin wannan masallacin ladan ka cikin wannan masallacin da cikin hularka ladan ka cikin hularka cikin ajihunka cikin ajihunka da haka yadda kake jin kwanciyar da a ranka haka zai zamanto ladan ka a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu dace da haka kenan har ne babba idan yayi hakuri to ladan sa yana da hakuri an kawo kanana da zai baka labarin cewa mai babba ma zai iya fadawa wallahu ta'ala a'lam في حديث نجبة يتي حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد أن عبد الله قال عبد الله بن أنت ذو مطلق كعبد الله بن مسعود سيكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تعالى أن تثبت أجره يا أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyukum wane ne cikin ku malu warithihi dukiyar magadan shi ahabbu ilayhi min malihi ta fi soyuwa a gare shi akan tsagwaran dukiyar shi waye cikin yan masallacin nan zai fi son dukiyar ƴaƴansa akan dukiyar shi karan kan shi waye ne fi son dukiyar matan shi akan nasa dukiyar waye ne fi son dukiyar iyayen shi akan tashi waye zai san haka ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min mali qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah ma minna min ahadin ba wani cikin mu illa maluhu ahabbu ilayhi min mali warithihi fa sai dukiyar shi ita ce ya fi so akan dukiyar magadan shi su sahabbai sun yi ittifaki kowa ya fi son tashi akan ta magadan shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا كما الله يتي كسني أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من مالي yace ku sani fa ba wani cikin ku tabbas fa sai dukiyar mazajensa ce ya fi so akan dukiyar shi to fa su sahabbai sun ce sun kusanta su akan ta magadan shi magadan su shi kuma za Allah ce ba wani cikin ku fate ya fi son dukiyar magadan shi akan tasa yawanci haka yake ko shi maza Allah da kansa ya faɗa ko kuma ce ba haka yake ba dole zaman ta haka ne ko mun kusanta magadan mu akan tamu dukiyar yanzu dan gayu da an bahi ofa sai gana kokarin ya sai fili sai gana kokarin ya gina sai ga yana kokarin ya yi kasuwa sai ga yana bude account sai ga yana saving ko yana investing wai duwa yake wa makada zai barwa ko in gida goma ya gina makada zai barwa in miliyan goma ya tara makada zai barwa in me ya investing wani hannun jari ya siya makada ne kuma tun shi abinci a kanta mutum da aka saba za a gaira gaggawa yana tafiya saboda ya gano wani guri da za a samu riba sai a tsarafa dare ana yi za a samu a zo a ƙara kusa magadan ya sa manzo Allah ta wallahi dukun kusan dukiyar magadan ku akan taku ma minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilayhi min mali sai ce ku tsaya ku ci maluka abin da yake dukiyarka ma kaddamta shine abin da ka gabatar ba ka da wata dukiya da za a kirga a matsayin dukiyarka sai dai abin da kai alheri da ni a nan duniya ni ne kawai dukiyarka in kai sadaka ita ce taka in kai kyauta ita ce taka in ka yi zumunci ita ce taka in ka sauke nauyin da yake kanka ita ce taka in ka yi zakka ita ce taka shi ne ma kaddamta abin da ka gabatar ita ce taka to da Allah mutum nawa ne yake sha'awar yayi sadaka akan ya aji in baka gane ba da hausa wacin nawa ne yake so idan ya karɓo albahinsa ya raba a goma ya ba da takwas ya zauna da biyu mutum nawa ne in ya kasuwa ya samu dubu ɗari yake sha'awar ya ba da tasa'in ya zauna da goma mutum nawa ne aka mai kyautar dubu goma ba so ya shiga ko da kwandala gidansa shi ma so yake rabar in dai ba haka bane yake da kaga mun fi son dukiyar magada akan samu ya ce maluka ma kaddamta zuciyarka ita ce abin da ka gabatar wa malu warisaka ko warisika dukiyar magadanka ma akharta shine abin da ka mutu ka bari in dai ka taho ka mutu to duka wannan dukiyar ba taka bace ta magadanka da bisa al'ada dan adam kuma zaka tada ya fi so ya tara mutum har a gadan bacci ko har a gadan rahin lafiya za ga dan adam baya gajiya ya karba masu iya magana ina ji anan karatu ne ko suka ce in ka meka wa mutum yana gadan ko ba su mutu ka meka mai kuɗi ya ki karfa to alama ce ta tsara da zai tashi za ga dai da mutum yake rahin lafiya ko ka duba shi to sannu sannu sannu in ya ga za su zaro kallon ka yake shi za ku ba kuɗin zaman jinya da ya rata mai in kuka bashi ba lallai ba da ya bani kuma ka bai za ka saudi wa ya kirga ya kirga ya sa a jiyu ko daga karkashin kulo ya sa har yanzu zuciyarsa tana gaya masa zai tashi kuma zai kai wannan kuɗin da aka bashi dan ada yana da buƙatar ya tara wani sahabi ce wata rana ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karatu ya zo daidai alhaqumu takafur hatta zumur mulqa hatta zurtumul maqabir yake cewa sha'awa ta tarawa ta shagaltar da ku akan mutuwa alhaqumu takafur da manzon Allah zo da yake dan adam yana magana na cewa mali mali kudina kudina dukiyata dukiyata haka manzo Allah ya yake bayani shi yake karatun sa a karan kan zai kace dan adam yana cewa dukiyata yana cewa kudi na sai ce amma dan adam bai da dukiya wa laysa laka min malik ba ka da komai cikin dukiyarka illa ma tafaddaqta fa ambaita fa shi abin da kai sadaka da shi ka gabatar da shi gaban ubangijinka wannan shine kawai dukiya au anfaqta fa afnaita ko kuma ka ci da iyalanka ko ka ci a karan kanka wannan abin aka daina ganin shi shine dukiyarka abin da ka ci a jikin jikinka ko ka ciyar da ƴaƴanka ko ka ciyar da iyayenka ko ka ciyar da makwabtanka wannan ma ita ma dukiyarka dan mun wuce a hadisi hatta abin da zaka sa a bakin matarka shi ma ana rubuta ma sadaka a wajen Allah madaukakin sarki to wannan ne kaso biyu na dukiyarka aw labista fa ablaita ko kuma ka sa a jikinka ya kode ka zubar ko ka bada gonzo wannan ne kawai abin da za a dauka a matsayin dukiyarka ko dai kai sadaka ko kai ciyarwa ciyarwa da take ta cancanta a kanka ko kai tufatarwa tufatar da take ta cancanta a kanka wannan take dukiyarka in ba wannan kai ba duk sauran abin da kai a duniya ba dukiyarka ba ce haka in ka gina dukiya ba naka bane in ka sai mota ba taka ba ce in ka tara a banki ba naka bane in dai kai na magada ne kuma kana nan kana nan wata rana za a raba gidan ya faɗo a gado idan aka ɗauko abin da ka sa a cikin banki aka ba ɗan kai zo sai a ce wannan fadi za ne irin na mutanen da sai ya ce a bige nan gurin ko a bige nan a bige nan tun daga na fara ma asarar abin da ka tara wannan kuɗin da ka da banki zai sake leƙawa shi ma a cikin gidan a sake masa fasali dan a bar lissafin mutanen da haka nan ba mallakar ka bane mallakar magadan kai to sai malamai suka ce me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke faɗin wannan hadisi yana faɗin wannan hadisin ne dan ya faɗaitar da mutane su rika ciyar da zuciya su kasa kara zuciya wannan shine abin da ya fi musu alkhairi kuma in ka ji ciyarwar fa watan wata rana dukiya za ta tayi daga hannunka ta koma hannun magadanka wata kil magadan ana ba su wani tafiya ayyukan alkhairi iya kai lahira ya aji kuma kai ka kaiwa ka aji wani zai iya kare miliyan ɗari ya mutu amma tun da yake rayuwarsa har ya mutu bai taɓa yin sadakar miliyan ɗaya ba ma'ana duka sadakokin da ya tara da makafi da guragu bai taɓa yin sadakar miliyan ɗaya ba an ka tara ba ta kai miliyan ɗaya ba wani ɗan kana ba ni miliyan goma zai iya ware miliyan biyu sai ga sanan ya fara fi sabilin lai ya kai ya ake shi kai ka tara masa baka amfana ba shi kuma yanzu kana ba har ya je wata ajiya da zai sadda a lahira sai manzo Allah yake gaya maka abin da ya kamata kai kai ka fara yin sadaka ba wai magajin kai ma sadaka ba kenan in mun fahimci wannan hadisin kamar hadisin gaya maka yake kenan in san samu ne abin da zaka aje kare sa ka ya karya duk abin da ka samu ne ka ciyarwa rika bayarwa sai ka zama doka masu habban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana da imani kenan ko abubakar wata rana an ce ya bada duka Umar wata rana an ce ya bada rabin dukiyar shi Usman wata ran ya hire mutum dubu ya dora musu rakumi da kayan abinci da komai dan aje yaki an kai rijiya rijiya da tafi kowace tsada ta fi daɗin ruwa a hannun mai hude ya kashe kuɗin ya bada saboda ya samu lada a wajen ubangiji to kenan kai ma hadisin karantar da kai yake kai irin wannan in ka ce eh to kuma sai a tada kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hawa yana hana kuma ayi sadaka da ta wuce gona da shi dan wata rana an ce sa'ad yana kwance yana rahin lafiya ko sa'ad ibn ubani ne ke tsammani ko yana rahin lafiya rahin lafiyar sa yana tsammanin ba zai tashi a wannan rahin lafiyar ba manzo Allah ya je duba shi sai ce manzo Allah ina da tarin dukiya kuma magada na ma mace ce kwaya ɗaya tak da ba za ta iya cinye dukiya ta ba in na rasu manzon Allah kawai in rabar da dukiya ta sai manzo Allah ya ce mashi a'a in ba da rabi ya ce a'a in raba uku in bada manzo Allah ya ce to shi ma ba ɗaya bisa ukun yana da yawa amma da sai biyu ya inganta kenan ya ba shi dama ya ba da ɗaya bisa uku sai manzon Allah ya ce ka bar fa madadanka da dukiya an ta turuk warasataka wata riwayar an tazara warasataka ka bar magadanka da dukiya wannan shi ya fi alkhairi a kan kabar su matsiyata matsalauta suna bin gidan mutane suna abamu abamu da wani hadisin ya ce kar ka bar musu kai amfani a karan kanka wannan kuma ya ce a bar musu to ina mutum ya kamata ya tsaya kenan a tsake ya kamata a tsaya na'am ba a tsayawa a tsake ko da hadisi akwai inda yake aiki lokacin da kake da ƙarfi kake da ganiya kana son dukiya ana so mutum ya yawaita ayyukan alkhairi da ciyarwa da badawa a wannan lokaci lokacin da kake da ganiyar ƙarfin ka yasa ake wa sahabbai wannan magana lokacin da ganiyar sun sun bada gobe za su iya fita nema in ayo ya kare gobe za su iya fita kasuwa da haka lokacin da kake da ganiyar ƙarfi ana so mutum ya yawaita alkhairi da sadaka da kyauta wannan ne abin da ake da bukata lokacin da ƙarfi ya ƙare ka taho tsufa mutuwa ta taho ana kallon mutuwa za a yi a lokacin ba a ce so mutum ya yi fasali da zuciya ba saboda a zahirin gaskiya shi a karantar da mai da bukata da zuciya da haka in ya sadakar da ita ba jin ciwo a jikin shi ita kuma so ake in za ka yi sadaka ka yi ta lokacin da kake jin zafi a ranka yasa so da ka so da goya ka ce a alike ka kara ba ta saboda lokacin in ka bada baka jin zafin ta a ranka kuma magadanka da za ka bari magadanka da za ka bari su kuma suna da bukatuwa zuwa ga wannan dukiyar yasa aka ce to kar ka bada ta a lokacin da suwar ka bada ɗaya bisa uku amma kana raye da ƙarfinka da kuzari to inda za ka bada ta gaba ɗaya wannan ba matsalar komai ya fi alkhairi amma to duk da haka din kana raye ya fi komai ya fi alkhairi kuma sai ga wani sahabi shi kuma ya zo zai bada dukiya ta sahau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaka masa birki in ban manta ba sai daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su wajen Yahudawan Banu Quraiba suka ce ba za mu sauko a mana hukunci ba a turo mana wani muna so mu tattauna da shi shi manzon Allah ya yi mitin da sahabbansa sun gamsu abin da Yahudawan Banu Quraiba suka yi musu suka ba da dama a shigo a cikin su da yaki a yanka su cin amana ne sai wanda Allah ce suka yanka su zabi Fahad bin Mu'az a lokacin shi kuma an harbe shi a hannun sai yana jini ya daga hannu ya addu'a yace Allah kar ka dauki raina eh nayi farin ciki a cikin Yahudawa sai suka ce a turo musu wannan mutumin sunansa ya kwanta mu na ba ta bin ubada bane wane ne munzir ne ibnu zarara ko wane ne sunansa dai munzir wani abu da aka tura shi sai wuda ta tambaye shi wai in mun sauka me kake gani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai mana sai haka hakan da ya ishara ce ta me yanka sai suna kuma ai ya ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya manzon Allah yayi sirru mutane su kirawo shi ko ya fice sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan alamar da ya da hannunsa kafin ya dauke sai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har ya gane ya ta amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da ko sai fake da kuka ya shiga masallaci ya kwanta ya ce ya rantse da Allah ba zai tashi daga gurin ba ba zai ci ba zai sha ba sai Allah ya ba da labarin ya karɓi tuban sannan zai tashi zaka saka tire da aka jarraba yadda ya tashi guda cir ba ci ba sha an ga ya yake sallah dai amma ba ci ba sha haka ya zauna a masallaci tsawon kwana sati guda an ce ya kai lokacin da in yi yake ko sallah zai faɗi wa yake saboda ba ci ba shi da ƙarshe Allah ya bada labarin cewa an karɓi tubansa inda ke ta lazina amanu la takunu Allah wa rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun wa lam anna ma amwalukum wa auladukum fitna to shi me yasa ya ba Yahuda haka shi dukiyarsa gaba ɗaya a cikin unguwar Yahudawa take shi ma unguwar Yahudawa take yake tunanin me zai mutu ya daɗaɗa musu a matsayin abokan zaman su za ka yi ba su labarin abin da zai faru da wani mataki da za su ɗauka tun da wuri su ɗauki mataki yana haka sai ya gane yasa Allah ya ce to ku masu imani aka kira da sunan imani la taqulu Allah war rasula kada ku ci amanar Allah kada ku ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa taqulu amanatukum ku a karan kanku ku ci amanar ku antum ta'lamuna ahali kuna sani da aka ba da labari an tuba sai sahabbai suka taho da sauri suka bani labari to ka tashi fa Allah madaukakin sarki ya karɓi tubanka sai to lai daga nan ba zan tashi ba sai idan manzon Allah ne ya zo ya tsaya a kaina ya ce Allah ya karɓi tuba na sannan na tashi da aka sai da manzon Allah zo tsaya a kansa ya ce ka tashi Allah madaukakin sarki ne ya karɓi tubanka sannan ka tashi sannan sai tashi daga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana miƙa sai ya ce to ni kuma tuba na shine na yi alkawari duk dukiyata da gidana da yake unguwar Yahudawa na ba da yin sadaka ga musulmi. Kage ne bai dukiyar ya kwahe kwaso kam ya bada. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kada kai haka ba da sulusi ya isa. Sai malamai suka ce kenan ko da kana da kuzari ko ba kuzari kenan ba a so mutum ya wuce sulusi a cikin daular shi. Sai daga wannan ai laifi yayi yace yayi alƙawarin dukiyar gaba ɗaya ya bada sai ta aljifi ka sulu sai bisa uku ma idan ka bada ya wada da ka fito da ne malamai suke kallon to ko da mutum da kuzarin shi da ƙarfin shi abu biye kamata ya kiyaye shine kada ya damu da tarawa ya damu da alkhairi da arziki idan dukiyar ta tare in ya tahi zai yi bajinta to kada ya dukiyar bajinta da dukiyar baki da ko ka ce mafi kasanta yayi gaba ɗaya a'a kada ya wuce sulubi ko da ya tafi bajintar zamana mutum yana ta alheri yana ta yin alheri dukiya sai ta rayu wata ran da ya kirga sai yana da miliyan talatin da aka tashi kuma aka ce ana neman gudunmawa to kar ya zaro miliyan goma lokaci daya miliyan goma sha biyar za su iya bada a'a duba jinta da zai kare wuce miliyan goma wataƙil wani abin zai taso wa daga gari sai ya kara wani abin zai taso jibi sai ya kara zama ai kar ya bada abin da ya wuce sulusi wallahu ta'ala ala da haka dai a musulunci abin da ake so kada dan adam ya mai da hankalinsa wajen tara dukiya in ya damu da tara magada yake tarawa za su yi alherin da shi ba zai ba samu ladan da shi ba zai samu ba kuma alhaji dukiyarsa aka samu wannan lada din in san samu ne mutum ya yawaita alkhairi ya yawaita sadaka ya yawaita fiye da dukiyarsa ya sai da zumunci in ya tashi zai yi bazin ana taro ne ko ana afilfan ko ana wane ne to kada ya kwashe abin da zai iya yin da na sani wala kada alayyada gaira مقلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ذاك إذا مجرد يكوتا كي زمن تو دي دي دي دي الله يسام داش to me da dangantakar hadisin da babu tunda duka abin da ya kawo mu magana cikin hadisin magana ce akan idan mutum an mai bari ga falalar shi nan ko da aka babu labarin dukiyar mutum in ka kashe ita ce taka in ka bari ta magadanka mai dangantakarta da babin bari dan a mai sharhi da nake karantawa sai yace hadisin bai da dangantaka da babi aka ɗaya daga cikin masu rin suka faɗa suka ce hadisin bai da dangantakar komai da babi magana kake a babin bari kuma sai ka kawo hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna son dukiyar magadan ku sama da da kuke son dukiyar yana dangantaka da babin ko bashi ni dai ta kallon hararin dangantaka amma dai tabbas masu yari sun ce bai da dangantaka da babin yawwa mene ne dangantaka ya da dan adam yake da sanya ya na'am na dan Allah yana da son da in ya fito ya tara musu akan kansa ko za ka ka kalle dan Allah yana da son da na na ka fara magana na'am abu bi ka faɗa na farkon mace ba yawwa Now. Now. To mai dangantaka ta da bari. Na'am. Duka ajiya ne in ji sarki shanu. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am ban yadda ba dai. Na'am ga wani can daga baya mara sani ko? Na'am. Na'am. Na'am. na na kura ta kallon duke ne yasa an ta take zuwa to malaba na na na akwai dangantaka kenan aikin alkhairi ko na Eh. Eh. Hmm. Naam. Naam. Wato nuna Yaga. Eh. Soyayya. Na'am. Na'am. Kada dukiya. Shirka da da dukiya ce. Wanda ya da da dukiya ba zai ce ba. Na'am. Wa alaikum assalam. Na'am. Na'am. نعم نعم to gara gara malam kan ya ce duka hakuri ake da bukata bari hakuri za a yi kai hakuri zuciyar ta tafi kake ganin kamar asara ce shi ake da bukata sai zama biyan bukata ni ko abin da nake kallo na gaba malam bukari kamar yin kuɗa ce yake maka har yanzu dai akan wannan rage dan adam ya so ƴaƴansa su riga rasuwa shi ne abin da hadisin yake so ya karantar maka in ka tara dukiya ka tafi ka barta ƴaƴanka za ka amfana in ka mutu ka bar ƴaƴanka ƴaƴanka ne za su samu lada dan su ne za su hakuri baban su ya rasu su yi da kai shi a yi musu ta'aziyya su samu ladan hakuri in ku sun mutu a gaban ka kai za a wa ta'aziyya kai za ka yi hakuri kai za ka samu lada ni ta haka na kalli dangantakar imamul bukhari tsakanin hadisan da ya kawo su a babun bari tunda in dan ya tafi kamar rasa kai to hakurin da zaka yi wannan ne zai baka lada da wannan ne ma kuma aka samu hadisi na Abu Huraira yake cewa wallahi dana ya gabace ni ya tafi lahira ki yafi min alkhairi in bar mayaka ɗari wanda za su ɗauki takofi su tafi jihadi ya sanya mutu a gabansa ya fi masa alkhairi akan ya bar shi a bayansa ya zamanto gwarzo mai jihadi da ɗaukaka addinin Allah maɗaukaki kenan ana samun lada ne wanda kuma zai nuna maka kenan inda malamai suke kalla har babban yana dawowa ciki kenan ɗan ka ya rasu nan ne abin da ake da bukata wata kani ya sa malam Umaru kare kawo shi in ka rike dukiya ka ɗan ka ci in ta tafi ka ka ci in ɗan ka ya riga ka rasuwa kai kake da lada in ya riga riga mai rasuwa shi ke da lada wallahu ta'ala alam sai sa za mu tada hadisi na gaba قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم yana cewa ma ta'uduna fikum ar-raqub me kuke dauka ar-raqub a cikin ku ita kama ar-raqub a asalin larabci shine mutumin da ƴaƴansa ba sa rayuwa in yi abu mutuwa ce in yi abu mutuwa waji gare shine ko wani waji a cikin ku to kaga ke in mutum wazi yake ba ko an haifa masa kaza ga kullum hankalinsa bai kwanta ba sai ido yake ya ga wace ne zai rasu shi ne suka sa masa wannan sunan arraqu wa kuke dauka mai wazi a cikin ku sadu suka ce arraqu mai wazi cikin mu allazi la yuladu lahu shine wanda ba a masa haihuwa ko da baya zama a gidan shi kana sai manzo Allah ya ce la ba bi bane ba walakin arraqu mai wazi alladhi lam yuqaddim min waladihi shay'an shine wanda bai gabatar da komai ba cikin ƴaƴansa shine wanda yayi rayuwa ya kare ɗansa ɗaya bai mutu a gaban sa wannan shine mai wani opposite kenan so a gurin sa wanda yake rasuwa shine mai wani a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ɗansa bai taɓa binnewa da hannunsa ba wannan shine cikakken mai wani wanda ilin sa imamu bukari yake ce maka shi ne dangantakar da ya kawo wancan hadisi din abin da ake so dan adam ya so ya ga ɗansa ya mutu a gaban shi amma kar ka kashe kuma kar ka addu'ar ya mutu eh amma abin da ake so dan naka ya riga ka rasuwa yasa ka samu sahabi na farko sahal ibn al-hanbala yana addu'ar ina ma Allah ya azurta ni ko da bai ne mutu a gidan musulunci abu da yake da sha'awar ina ma a ce ƴaƴansa rasuwa suke mai kwanye ba su zaman to baya ka musulunci a bayan shi dan me saboda manzon Allah ya ce mai wadi yin wanda bai taba kulle dansa da ya mutu a gaban shi ba Allah ya sa mu dace da haka kenan kaga wani lokacin fahimtar musulunci ba lalle bane mu abin da muke da fahimta kenan na gabe ki ta kala wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma tahduna fikum sura'ata wa kuke dauka mai karfi a cikin ku ko gagarabadan waye kuke dauka gagarabado a cikin ku suka ce huwa allazi la tasra'uhu ar-rijalu shine wanda maza ba sa iya kada shi wannan shine ba garwado duk yadda za a yi da kokowa in ya da tinga in wazo ya buga shi da kasa in wazo ya buga shi da kasa wannan shine ake kiran shi sura'a eh wasu suka ce huwa allazi la tasra'uhu ar-rijal wasu ruwa suka ce huwa allazi yasra'u ar-rijala ko ne nan mutane ba sa iya kada shi wata ruwa kuma a shine mai buga mutane da kasa duk wanda ya masa fito zai buga shi da kasa kada fitowa zai buga shi da kasa sai suka ce wani ake kiran shi sura'a qala sai manzo Allah ya ce la ba shi bane walakin sura'a ga garabadau alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadabi shine wanda ke iya mallakar zuciyar shi a lokacin fushi ita ma dangantakar shi da babi ne idan ƴaƴanka suna mutuwa za ka ji ka akwai tashin hankali akwai bacin rai to ka iya matse zuciyarka kai hakuri kai da jarabawa ce daga Allah madaukakin sarki wannan yadda yake daukar suna az-zura'a yasa Imam Bukhari kai a cikin babu man lahu sakatun ko man mata lahu sakatun wallahu ta'ala alam ina ga kuma anan zamu kwana abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah albarkace mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace mu ga ƴan tambayoyi mala ya mai komo mai ta farko ko mai na farko yana cewa assalamu alaikum malam ya hukuncin fita yake ga matar aure ya halatta idan larura ta kama da tambaya ta fita ko kuma babu fita kwata-kwata a tsarin aure a musulunci na akwai fita a tsarin aure a musulunci eh karatun turmi da ake sa mata tana da fita guda uku ne ko lokacin da aka fito duniya lokacin da aka fito daga gidan mahaifinta zuwa gidan mijinta sai kuma lokacin da za a fito da gawarta da ita ce kaɗai ya kama mace a duniya wanda kuma ya yi saba da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a gidan manzon Allah kullum mata fita suke sallar magariba da isha'i ko sallar isha'i da sallar asubahi Aisha da kanta da kawo labarin hadisin mata suna ba su halarci sallah su koma gidajensu wani baya gane su saboda duhun dare a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan dare ba mazan namijin da yake tafiya dawa mata da suke tafiya da wajen yi da lokacin biyan bukatu kaga kenan abu da su zan tabbata ba ta fita bai taso ba ƙarya ce mata suna fita idan larura ta kama idan larura ta kama wannan babu laifi ta tambayi mijinta ko idan sun yi yarjejeniya da mijinta kuma ta tsare yarjejeniyar ko ina nan ko bana nan idan larura ta kama ta dole in kin fita wannan babu laifi wannan mahaifinta bai da lafiya ko mahaifiyarta ba ta da lafiya ko wanda yake yana da haƙƙin zumunci akan da bai da lafiya wannan babu laifi ta tambaya kuma ya kamata mijinta ya barta ta je ta yi irin waɗannan zumunci din wannan ya halatta in ya yi nisa ta yadda ba za a samu lambar shi ba ba za a same shi ba kuma da ruwa ce ta kama ta dole wannan idan mace ta fita dan ta je ka sada wannan zumuncin malamai suna ganin babu komai a kanta insha Allah ta'ala sai dai mata su ji tsoron Allah ko kuma kar su samu damar su wuce gona da ni wata in gaga mata wannan da ruwa ce ana kai za su ce malam abba ya ci saboda ka yi su dinga musifa da mijin kuma lahi ba haka na ce ba eh idan larura ta kama babu yadda za a yi a samu miji an buga wayar an buga wayar sa babu wata kil kuma ga baban yana gargarar mutuwa sai a ce a jira sai mijin ya dawo wannan kaga a hankalta dan ta je ta gaida shi an yazo sai aka ce masa baba na aka samu yana rahin lafiya yana girgiza hankali na tashi na je na gaida shi ba na cije shi komai a cikin sa amma wanda ya kasar da cewa kawai kazar gidan yar uwarta ce sai ta ce wala abu ya ce sai ta tafi wala wani lokacin ko riwayar magana kai kace wasu malaman sun ce da aka yi aiki hanya sai wala abu ya ce eh ya kamata a gyara Allah ya mu dace in larura ta kama ana fita kuma mata mazajen matan su bari a fita idan larura ta kama fita haka sakaka irin ta matan gumal ita ce take da matsala eh Eh mijin baya nan kuma ba ta da lafiya, ba ta da kuɗin rai lafiya. Da mahaifin ya ɗauke ta ya mata jinya ko ya kai ta asibiti ai ba na da akwai abin da zai zama laifi a cikin wani abin dole ne ma aiko. Ba ta da lafiya kai bakka nan barazana ka kai ta ko ba ta da kuɗin da zai asibiti ya zama ta mutu ka zo ka sada kasusuwan da aido zai biyu ba dole a ɗauki matakin da ya dace a wannan hali din Allah ya samu dace Allah gafar ta malam tambaya ta ita ce nayi jini ba a lokacin da nake yi ba bayan nayi wanka da kwana goma sai ya dawo malam ya zan yi yake lissafa idan al'adar ki bata shiga ba shikenan jini ne sai ki sake lissafa ya cikin jinin ki abin da malamai suka ce shi ne kawai mace ta kula da yadda jinin ta yake zuwa wannan shi ne take ganya mafi sauki fa duk mace sabon da mace za ta yi akan jini za ta sha wahala in dai mace ta saba yin jini kawai ta kula ya jinin ta yake so in zai zo tana jin zafi a jikinta in jinin ta ya zuba baki jinin ne yana wari yana doyi ya yake kawai ki za ta kula duk lokacin da jini ya zo mata da cikakkun waɗannan sufofin highlight in ba shi bane ba haila ba to wannan ne lissafin da ya kusa kiyaye lissafin jinin haila wallahu ta'ala ala Allah ƙara wa malam lafiya da imani malam tambaya ta ita ce shin ana yi wa yara ƙanana azabar kabari saboda na karanta wata addu'a da ake yi wa yaran da suka rasu daga cikin addu'ar tana cewa ya ubangiji ka tsare shi daga azabar kabari to wallahi ban san cewa ana wa yara ƙanana azabar kabari ba shi dai manzon Allah ya ce kada a yanke tabbas yan aljanna ne amma kuma labarin ana musu azaba a kabari wallahi ban sani ba dan wani lokaci dan karamin yaro ne rasu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha ta ce ta wannan ya ji dadin sa wallahi sun ku cikin tsuntsayen gidan aljanna sai manzon Allah ya ce kowa ya sanar da ke sai ta yi shiru ta ce to tun daga ranar ya ta sake ta daina yanke tsammanin cewa to tabbas wani dan aljanna ne amma abin da aka bada labari ne daga mu kamar hadisin da muka wuce a wancan satin a cikin hadisin Abu Hurairah ko da anisul janna ko insha Allah ana sa ran suna cikin gidan aljanna yasa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara wa Usamatu da ya zo wani lokaci a cikin mulkin sai yake cewa sai na ga wani tsoho a gindin bihiya da yara a gindin shi suna zaune suna karatu da manzo Allah bai fassara mafarki yace wannan tsohon da ka gani Annabi Ibrahim alaihi salam ne wannan kananan da ka gani sai ce fa auladun nas ƴaƴan mutane ne waɗanda suka rasu yasa malamai suka ce hatta ƴaƴan mushrikai suna karatu a wajen Annabi Ibrahim alaihi salam a gidan aljanna wata ruwayar kuma ta ce fa auladul muslimina ƴaƴan yara ne iyaye ne musulmi wallahu ta'ala a'lam wannan kuma addu'a da kika karanta ta cewa Allah ka tsare daga azabar kabari ya kamata a tantance ta bakin manzon Allah ta fito ko ba ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba amma dai ta addu'ar da ake wa yara a lokacin rasuwa manzon Allah baya musu addu'ar ka shigar da su gidan aljanna ko ka tsare da su daga azabar wuta baya musu irin wannan addu'ar Allah ka sa kawai su zaman to guzuri ne da makamaji ko da ajiya ga mahaifansu ita ce addu'ar da ake wallahu ta'ala a'lam Assalamu alaikum Allah ƙara wa malam lafiya da nisan kwana amin inda imani. Malam tambaya ita ce ya halatta a bayyana karatu a lokacin da ake sallar nafila ya halatta sallolin da ake yi a cikin dare a bayyana karatunsu wanda ake yi a lokacin da alfijir ke to zuwa faduwar rana a rufe karatunsu wani shine abin da ya dace in an canja ba matsala. Assalamu alaikum malam wani bawan Allah yana neman taimako Allah ya jarabe da ciwon hanta za a yi masa aiki a dan masara asibiti yana neman taimako a wajen al'umma in zu haka yana asibitin gumal babban ɗaki na maza kuɗin ne ya hana su tafi asibitin dan masara don haka ga wanda zai zai taimaka sai ya iya zuwa ya same shi a asibitin gumal a babban ɗaki na maza hikira ta wutar da mu ko abin da yasa nake ta hutar da mu akwai dan uwa da muka sanar da kwanciyar mahaifa matar shi a asibiti ina ji mun buga take mako sati biyu da suka wuce ko sati uku ko yan uwa kuma sun taimaka ina ji an samu abin da ya fi har kusan naira dubu goma sha biyar daga baya aminu kwamishinan allah saka masa da alkhairi ya ɗauki nauyin a masa lissafin duka abin da ya kama na rahin lafiyar zai ɗauka da kuma jinya da komai kuma an je asibitin kuma tabbas ya biya abin da aka yi lissafi din to amma idan wasu ƙananan abubuwa da ba a lissafi kuma suka shigo ciki wannan yasa dole da suka ji aka ba sati biyu suka dawo kuma suka kasa kama gado din saboda kuɗin ya yanke musu ni ne ma da kaina na tambaye ya halin da ake ciki ce ga halin da ake ciki kuma ga abin da ya hana su kama gado din amma dai aikin za a yi sati biyu ina ji sun tafi wannan ladin sun tafi kuma tafi ba za su tafi da wannan ladin nake tsammani kuma in sun je ya za a kama gadon yin abin da yake da matsala saboda wasu aune aune da tsakanin da wani da ba kuma mutai da asibitin private yake wani awon da za a yi maka a dubu biyu ko dubu uku wa bakin kaje fara da sai ga ya ja maka kuɗi da yawa wannan yasa na mishi alƙawarin cewa za mu sake sanarwa insha Allah wanda ƴan uwa suke da halin da su taimaka masa sake taimaka mashi a dukkan matsalar da aka kama wata yar wata sake sanar da ni irin wata matsala ta ita ma wani abu ya fitowa yarta a gefen mamarta sun zagaya har karfin su ya kare ta ta yi hakuri za mu fara sanar da wannan matsala din dan ga wannan wata girma iya haɗe matsalolin gaba ɗaya in Allah ya sa abin da aka samu wannan zai iya warware matsalolin shi sai a dubi wannan sannan wannan ya faɗo na uku wannan kuma dole sai da za su iya taimaka an cewa asibiti babban ɗaki sai su je su ba da gudunmawar da suke ganin za su ba da a ɓangaren su Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya sa mu dace ina ga kuma da Allah wasu yan da su sake zagayawa a samu abin da za a samu bangaren mata ma a samu wata Allah ya bada ikon taimaka Allah ya samu dace wai ba su kare bane eh mala idan mutum ya mutu kuma iyayensa kafirai ne ba wanda yake da tabbacin ansa eh malamai sun kara wa junan su da ya sani aka Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin mala ba ta zagaya mana